إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin talata ɗaya ga watan almuharram hijira na da shekara 1443 wanda ya dace da goma ga watan august shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 24 cikin jeren darussa daga littafin ashiratun nisa wallafar al'imamu alhafid abu abdurrahman ahmad ibn shu'aib ibn ali an-nasa'i Allah Ubangiji ya gafarta masa. Al'imamun Nasa'i sahibu sunan ya rasu ne shekara ta uku bayan hijira ta manzan Allah sallallahu Alaihi wa Alaihi wasallama. Wannan littafi nashi wanda asalin shi wani sashi ne na asunan kubara nashi yana magana ne akan hukunce-hukunce da ladubban zaman aure da tarayya tsakanin ma'aurata. Allah ya saka mashi alkhairi. Kafin mu shiga karatu na suna amfani da nan dama don mu isar da ta'aziyya zuwa ga ɗaukacin wato mazowa ilimi na harkar addini musamman ɗalibai da malamai da masoya wani babban malami da aka rasa a 'yan kwanakin nan shine sheikh doktor muhammad ibn abdullah zarban alghamidi allah ubangiji ya gafata mishi wanda ya rasu a ranar juma'a da ta gabata kenan shida ga watan august a ƙasar madina Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta a can Makka ma kun ce a Madina ana mishi lakabi ne da ammun Najeriyin wato uncle din yan Najeriya ne shi mafi yawan mutanen da suka zama malamai a yanzu masana da ake ji da su a ƙasar nan to alkhairin shi ne ya samar da su ta hanyar kai su jami'ar islamiyya da musu tarbiyya da ba su irshadi Allah ya saka mishi alkhairi Allah kuma ya gafarta mishi Allah ya mishi rahama Allah ya sa ya huta. Za mu tashi inda mala yake cewa zikiru ikhtilafi alfadhin naqirina li khabari abi hurairata fi zalika. Ambatan hadisan waɗanda suka ciro hadisi daga Abu Huraira fi zalika saban da suka yi game da riwayoyi isnadojin su game da riwaya har yanzu yana magana akan mas'alan nan ce ta haramcin zakkewa mata ta dubara. قال الإمام النسائي رحمة الله عليه أخبرني عثمان بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من كتابه قال حدثنا عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحيوا من الله حق الحياة لا تأتوا النساء في أدبارهن الإمام النسائي يكبرنا حديثي لجمال عثمان ابن عبد الله الثقفي شيني واتو عثمان ابن عبد الله ابن الأسود الثقفي وان الإمام النسائي يكبر إتد رواية لجريش لجسك أصحاب الكتب الستة فيكم يتي لجمال سليمان ابن عبد الرحمن ابن بنت شراهيل كان أبو أيوب الخياط wanda Imam Bukhari da Al-Arba'a sun yi riwaya hadisi a littafin su daga gare shi banda Muslim ya rushe ka ta 233 yace min kitabihi daga littafin sa qala haddathana Abdul Malik bin Muhammad as-Sanani daga Abu Zarqa Abdul Malik ibn Muhammad as-Sanani Abdul Malik dan Muhammad dan Sana'a to mu kiyaye in aka ce sana'a akwai asalin sana'a'ul yaman babban birnin ƙasar yaman a da kuma yanzu gari ne a yaman sana'a sana'a ina jin shi ma yanzu ma shi ne babban birninsu to sannan kuma akwai sana'a'u a dimashik ita kuma anguwa ce a dimashik mutanen ƙasar yaman ɗin ne a wani lokaci daga cikin lokuta ya zama su suke da nufuzi sosai a daular banu umayya da haka suna yawan zuwa ƙasar Dimashq har suka kafa anguwa ta su sai kuma suna kiranta da sunan garin su na can kamar da zaka ga an ce ga wani sarki a wani gari misali sarkin Zazzau na Suleja kaga daga Zariyan ya koma Sulejan ya je sarauta da haka sai kafa sarauta irin ta Zazzau to haka wataƙila a ce a wani gari kamar Zariyan ina ce akwai anguwar Kanawa ko ko a Kano akwai tudun nufawa irin waɗannan sunayen ne to su ma suka sa mata suna sana'a'u dimashq to zuwa ga wannan garin ake danganta shi yana da kyau ɗalibai su san wannan dan karka ɗauka mutumin wato can yaman ne sunan shi abu zarqa abdul malik ibn muhammad as-sanani mutumin dimashq ne ibn hibbana ya ambace shi a cikin al-majruhin yake cewa kana mimman yujibu an kulli ma ila ya kasance duk abin da aka tambaye shi ko bai sani ba sai ya bada amsa hatta yan farida bil mawdu'ati har yanzu yana ruwaito abu shi kadai wanda ba a sani ba mawdu'i ne sai ibn bala yace la yajuzu al-ihtijaju bi riwayati baya halasta a kafa hujja da riwayarsa da haka ibn hajar da yazo a cikin takrib yake cewa layyinul hadith al-imam abu daud da nasa'i da ibn majah dukkanin su mutu da hadisinsa da haka wannan isnadin mu kiyaye isnadi ne mai rauni saboda wannan mutum qala haddathana sa'id ibn abd al-aziz shi ma yana da hadisi a cikin muslim da al-arba'a ya rusu shika ta 167 an zuhri daga muhammad ibn shahab an abi salama daga abu salama dan abdurrahman shi kuma yace an an abi huraira an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annabi yace istahyu min allah ku dinga jin kunyan Allah haqqal haya' iyakar jin kunya la ta'atun nisa'a fi adbarihin kar ku dinga zakkewa mata ta dubarsu wannan hadisi al-imamu al-mizzi yana daga cikin da suka rawanta shi kamar yadda yake faɗa a cikin tubatul ashrab yake cewa qala hamza ibn abdul ibn muhammad al-kinani al-hafid hada hadha hadithun munkarun batilun min hadith zuhri wannan riwaya munkara ce ta barna daga makarantar zuhri ba a san wannan ba ومن حديث أبي سلمة هكذا أمكنت أبو سلمة ومن حديث سعيد هكذا حديث سعيد بن عبد العزيز ذكر بأسهون أمكنت سبا فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد مسألة دقوان عبد الملك إن ابن محمد الصنعاني إن يجني ما دقمال سعيد بن عبد العزيز تو فإنما سمعه بعد الاختلاط za a ce ne ma ya ji hadisin ne bayan ya samu ikhtilat ya samu ikhtilat a rayuwarsa wa qad rawahu az-zuhri an abi salama annahu kana yanha an zalika asalin riwayar zuhri daga Abu Salama shine yake hana ka shi Abu Salama fa amma an abi hurairata annabi nabi sallallahu alaihi wasallam fala ba bai tabbata ba wannan wannan ya cikin tumatul ashraf ta al-hafiz Abu al-Hajjaj al-Mizzi rahmatullahi alaihi قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن الهادي آه آه to kafin mu je da nisa shi wannan da muka ambata Abdul Malik ibn Muhammad as-Sanani akwai mutane masu irin sunan shi da yawa a cikin masu riwaya sai an kiyaye akwai wanda zan iya tunawa ana akwai abdulmalik ibn muhammad ibn adi wanda yake ce mashi alhafizu al-istarbadi akwai kuma wani mutum mai suna abu kilaba abdulmalik ibn muhammad al-raqashi ba abu kilaba wancan cikin tabi'ai ba akwai kuma abu tahir shi ma sunan shi abdulmalik ibn muhammad ibn abi bakr ibn amr ibn hazmin jikan wancan tabi'i sannan akwai abdulmalik ibn muhammad ibn aiman wanda ya daga cikin rijal na abu dawud sai kuma akwai abdulmalik ibn muhammad ibn bashir al-kufi wanda ya daga cikin rijal na al-imam an-nasa'i duk waɗannan daban suke da abdulmalik ibn muhammad as-sana'ani malam yace daga qutaybatu dan sa'id abu raja al-balhi imam al-a'imma kenan ya rasu ka ta 240 shi kuma yace daga al-layth ibn sa'ad al-misri daga ibn al-had wato yazid ibn abdullahi ibn al-had wanda wanda an sha jin magana akan shi a baya an al-harith ibn makhlad daga al-khalid ibn makhlad az-zurqi al-madini wanda shi kuma yana da riwaya a cikin sunan ta abu daud da nasa'i da ibn majah daga abu hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallam la yanzuru allah ila rajulin ya'ti al-mar'ata fi duburiha Allah ba zai kalli mutumin da yake zakkewa mace ta dubarata ba قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا عمي قال أخبرني أبي أن يزيد وهو ابن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن سهيل ابن أبي صالح عن الحارث ابن مخلد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى رجل يأتي المرأة في دبرها har ila yau daga malam Ubaidullahi ibn Sa'ad ibn Ibrahim ibn Sa'ad jikokin Sa'ad dan Abi Waqqas ne wannan yace shi kuma ya da hadisi a cikin Bukhari wannan da sunan Abi Dawud da Tirmidhi da Nasa'i din shi yace haddathana ammi baffa na inji Ubaidullahi dan Sa'ad kenan wato dan uwan mahaifinsa bai maza ga shine Sa'ad dan Ibrahim yana da baffa mai suna Yaqub ibn Ibrahim shi kuma yace akhbarani abi baban nasu shine wato Ibrahim ibn Sa'ad din kenan an Yazid huwa ibn Abdullah ibn Abi Usama ibn Usama ibn al-Had an Suhail ibn Abi Salih Suhail ibn Abi Salih as-Samman an al-Harith ibn Makhlad wancan da muka ji az-Zurqi an Abi Hurairah cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yanzuru ila rajulin ya'ti al-mar'atu fi duburiha Allah baya kallon mutum da yake zakiyo mace ta dubura قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي قال حدثنا هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن الحارث ابن مخلد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل يأتي المرأة في دبرها وأن رواية كمدقى محمد ابن عبد الله بن المبارك المخزومي الحافظ ɗaya daga cikin malaman su Bukhari ne da Abu Dawud da shi na Sa'idin da Ibn Khuzaima ya rasu shekara 254 shi kuma yace daga Abu Hisham wato Abu Hisham al-Makhzumi shine Mughira ibn Maslama kenan eh ibn Salama shi kuma yace daga Wahib Wahib ibn Khalid al-Karabisi ya rasu shekara 165 malami ne cikin rijalul jama'a qala dasana Suhail ibn Abi Salih al-Samman an al-Harith ibn Makhlad ila yau dai an abi hurairata qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya ce la yanzuru Allahu ila rajulin ya'ti ya'ti imra'atahu fi duburiha Allah baya kallon mutumin da zai zakewa matarsa ta duburata qala akhbarana ishaq ibn ibrahima qala akhbarana abdur razzaq an ma'mar an suhaib ibn abi salih an al-harith ibn makhlad عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى يوم القيامة إلى رجل يأتي امرأته في دبرها وأنه كما دقى إسحاق ابن إبراهيم الحنظلي واتو ابن راوية قال أخبرنا عبد الرزاق ابن حمام الصنعاني wanda ya shekata 1111 daga Ma'mar ibn Rashid al-San'ani shima daga Suhail ibn Abi Salih al-Samman daga Al-Harith ibn Makhlad daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya ce manzon Allah yace Allah ba zai kalli mutumin da yake zake yi matarsa ta dubura ba dai hadisi ne yake ƙara kawo mana hanyoyin sa kamar yadda ya saba qala akhbarana hannad ibn sari qala wa muhammad ibn isma'il ibn samura wal labd lahu an waqi'in an sufyana an suhayl ibn abi salih an al harith ibn makhlad an abi hurairah قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها daga Hannad bin Sari Ad-Darimi ɗaya daga cikin manyan malaman sunna wanda ya tarbiyantar da su Imam Muslim da su Tirmidhi yana da riwaya cikin Muslim da Al-Arba'a da shi da Muhammad ibn Isma'il ibn Samura Abu Ja'far ya rasu shekara 260 Tirmidhi da Nasa'i ibn Majah sun fitar da hadisin sa واللفظ له لفظ ان محمد بن اسماعيل بن سمراني عن وكيع بن الجراح عن سفيان هو ابن عيينة عن سهيل بن ابي صالح السمان عن الحارث بن مخلد عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله يجي ملعون سيننني ne shi man atamra'atan fi duburha wanda da ya zake wa mace ta dubarta wannan hadisi yana cikin musnad al-imam Ahmad ibn Hanbal kan na manta daga cikin duka ƙungiyoyin da ke danganta kansu ga musulunci ‘yan shi'ar imamiyya rafida su kaɗai ne mutanen da suke ci gaba da yadda da wannan hukuncin su ne addininsu a tafarkinsu ya halasta mutum ya zake wa mace ta dubarata ‘yan shi'a imamiyya yana rubuci tattafansu hain za ka suke faɗa Allah ya tsaye قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيء عن حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الجهيمي وطريق ابن مجالد كان البصري wanda a mutaccen malami ne duk da yake al-Imam al-Bukhari yana cewa la na'rifu lahu sama'an an Abi Huraira inji Imam al-Bukhari kuma gashi yana yin riwaya daga Abu Hurairah kamar da muke gani anan qala yace atan nabi sallallahu alaihi wasallama okay tsallake ko daga Abu Salama an Hakim al-Akram an Ibn Abi Tamima shine wato Tariq ibn Mujalid an Abi Hurairah ta kala kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha faqad kafar wanda ya zake wa mace ko mai haila ko mace wadda ya tsaye ta dubura faqad kafara to wannan yayi kafirci to kafirci anan kufrun duna kufrin da malamai suke cewa wato ba khurujun ne anil milla ba a khurujun alal milla yayi yayi fito na fito da dokar Allah ba wai ya kafirci ya zama ba guje ba قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن وبهز بن أسد قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة حائدا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم daga Muhammad ibn Bashar ibn Usman Gundar ke yar shekara 252 shi kuma daga Yahya wa ibn Sa'id al-Qattan wa Abdurrahman huwa ibn Mahdi wa Baz ibn Asad al-Ammi al-Basri shi ma daga cikin jama'a waɗannan guda uku inji Muhammad ibn Bashar suka ce haddathana Hammad ibn Salama wadan Salama ibn Dirar ba mu hadisi an Hakim al-Asram daga Hakim al-Asram an Abi Tamima al-Juhaimi shine Tarif ibn Mujalid an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi yace man atamra'atan ha'idan wanda ya zakke wa mace mai haila au ko kuma ya zakke wa imra'atan fi duburiha ya zakke wa mace ta dubarta au kahinan ko kuma ya je wajen boka wannan halaccin yin atsafi daga fi'ili har zuwa ga abin da zai canza mishi ma'ana kun ga ata ta farko ata ha'idan da ata hafi duburiha ma'anarsu daya amma ata kahinan ma'ana ata daban nan zuwa da kafa ne da ma'anarta ta asali kamar da haka ya ya da fiya kai faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam shi ma ya buta cewa abinda aka saukarwa da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam قال أخبرنا إسحاق بن منصور الكوسج كنا قال أخبرنا عبد الرحمن وابن مهدي عن سفيان وابن عيينة الليث ابن سعد أم مجاهد ابن جبر كنا عن أبي هريرة قال أبو هريرة يتي اتيان النساء والرجال في أدبارهن كفر zake wa maza da mata ta dubara su duka kafirci ne duka biyu kamar yadda yin haka da maza kafirci ne haka yin haka ma da mata shi ma kafirci qala akhbarana muhammad ibn bashar qala hadathana abdurrahman qala hadathana sufyan al-layth an mujahid an abi hurairah qala itiyanu rijali wan nisa'i fi adbarihinna kufrun wannan ma riwaya ita ma daga daga dishi Muhammad ibn Bashar wacce daga Ishaq ibn Ibrahim Ishaq ibn Mansur wannan kuma daga Muhammad ibn Bashar duka iri ɗaya ne qala akhbarna Muhammad ibn Bashar marratan ukhra qala wata rana kuma ma hadisi sai yace haddathana Abdurrahman qala haddathana Sufyan al-Lays an Mujahid an Abi Hurairah fillati filladhi ya'ti imra'atuhu fi duburiha qala tilka kufratun an tambayi Abu Huraira game da mutumin da yake ainihin wato zake wa mace ta dubura ta yace wannan kafirci ne eh wannan shi ma isnadin yana da matsala akwai maganganu da yawa akan shi amma dai magana ce tabbatacciya cewa butulcewa ne kafirci ne duna kufri kala akhbarani Muawiya ibn Salih al-Dimashqi qala haddathana Mansur يعني ابن أبي مزاهم قال حدثنا أبو سعيد يعني المؤدب عن علي عن علي بن نذيمة عن مجاهد عن أبي هريرة قال أتى من أتى أدبار الرجال والنساء فقد كفر daga Muawiya ibn Salih Abu Umar ad-Dimashqi kala da sana yace Mansur ya an ibn Abi Muzahim wato Mansur ibn Bishr kenan al-Azdi al-Baghdadi wani malami ne da asalin shi bawa ne al'imamu al'immatu sita duka sun fita da hadisin shi in banda Bukhari daga Ali ibn Bazima al-Jazari wanda fika ne daga cikin malaman Shi'a kamar da Rabi yake faɗa yana da hadisi a cikin al-Kutubul Arba'a ya rushika ta 136 shi kuma yace daga Mujahid daga Abu Hurairah qala Abu Hurairah yake cewa man ata adbaran nisa'i war rijali faqad kafara wanda yake zakewa abin nan dubaran maza da mata wannan kafirci yake bata ce Allah ya sani قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن سلي- عن سليم عن مجاهد من فعله فليس من المطهرين daga Muhammad ibn Bashar Bundar daga Abdurrahman ibn Mahdi daga Ibrahim ibn Nafi' al-Makhzumi daga Sirr al-Jama'a daga Sulaim al-Makki daga cikin rijal Nasa'i kawai wani maula ne ga wata mata da yake cewa Ummu Ali daga Mujahid yace kala annabi Mujahid yace man fa'ala wanda ya aikata wannan danyen aiki fa laysa min al-mutahhirin bai daga cikin masu tsarki na lawi tawbi da tadahirin wannan Sulaim al-Makki haka ake karanta shi Sulaim al-Makki wani bararren bawa akwai masu irin sunan shi irin Sulaim ibn Jubair Abu Yunus ya da hadisi a cikin Muslim da Tirmidhi da Abu Dawud ya da shekara 23 akwai Sulaim ibn Amir al-Himsi akwai yana da hadisi a cikin Sahih Muslim akwai Humayr Sulaim ibn Hayyan wanda ya da hadisi a cikin kutubu as-sitta ma gabaki daya to ya gama da babun dake bayani akan wato wannan riwayoyi daga Abu Huraira sai mu tsallaka inda yake cewa ذكر حديث علي بن طلق في اتيان النساء في ادبارهن har ila yau hadisan Ali dan Talq game da zakewa mata ta dubara ya sake daure da wata riwaya ko wata hanya kuma daban qala haddathana Hannad ibn Sari an Waqi' an Abd al-Malik ibn Muslim an abihi an Ali qala jaa arabiyyun فقال يا رسول الله إنا نكون في البادية فتكون من أهدنا الرويحة فقال إن الله لا يستحي من الحق إذا فسى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعجازهن دقى حناد ابن السري الدارمي دقى وكيع ابن الجراح دقى عبد الملك دم مسلم دم سلام الكوفي شما مالمي يثبت دقى شكيشي أوا أن أبي دقى بابنشي واتو muslim kenan dan salam qala daga ali dan abu talib ali yace jaa a arabiyyun faqala wani ba kauye yazo yace ya rasulullah ya manzon allah sallallahu alaihi wasallam inna nakunu fil badiya wani lokaci muka kasance a kauye a karkara mana ba ruwa da yawa a wajen fa yakunu min ahadina ruwaiha fa takunu min ahadina ruwaiha sai wata yar mi tsitsiyar tusa shine ruwaiha yar karamar iska ta fita daga dubaran ɗayan mu wai dole sai mun yi alula shi ne abin da yake tambaya tunda ba su da ruwa da yawa za mu ji da wata ruwa zai ambaci haka faƙala sai annabi ce inna Allah la yastahi min alhaq Allah baya jin kunya gaskiya idza fasa ahadukum falyatawadda duk wanda ya alula ya zo daga baya ya tusa to ya sake wala ta'tun nisaa fi ajazihin sannan kuma kar ku zake wa mata ta dubar su ma'ana ya bada amsan sai ya kari da abin da ake cewa jawabul hakim ya ambata mishi wani abu kuma da ya haramta na mu'amala da dubura din bayan mu'amala ta tusa daga wani abu da ya fi wancan tsanani sai malam ya ce wannan wannan isnadi yana da matsala saboda wancan mutum mai suna muslim ibn salam wanda malaman hadisi sun yi magana a kan shi kamar imam zafi a cikin kashi kamar abu hatim razi a cikin tazibul kamal ya kawo daga abu hatim razi da makamantansu da aka sa ibn hajarin da ya zo a cikin takaribu tazibul yake cewa maqbulun ma'anar makabul kuma a wurin shi shine indal mutaba'a idan wani ya rako shi kamar anan akwai riwaya da za a ta rako irin shi qala akhbarana safwan ibn amr al-himsi qala hadathana ahmad ibn khalid qala hadathana abu salam abdul malik ibn muslim ibn salam an isa ibn hibban an muslim ibn salam an ali ibn talqin أن عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا نكون بهذه البادية وإنه تكون من أحدنا الرويحة وفي الماء قلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فصى أحدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أعدادهن فإن الله لا يستحي من الحق وانا رواية اتشي إلى آه يدى صفوان ابن أمر السكسكي الحمصي شيكم دقى أحمد ابن خالد أبو موسى الوهبي وانا يدى حديثي أتكين بخاري أما ba sai bukhari ba juz'ul qira'ati khalfal imam da wasu wurare sai kuma tirmidhi ya fitar da hadisin sa sai daga daga Abu Salam ko baban shi Abdul Malik ibn Muslim ibn Salam daga Isa ibn Hibban daga Muslim dan Salam daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yace wani ba kauye yace ya ya zo kuma Allah yace inna nakunu bi hadhihi albadiya mukan shiga waɗannan rigage da waɗannan ƙauyuka wa innahu takunu min ahadina ruwaiha sannan ɗayan mu yakan ji ɗar iska ta fita daga dubrarsa wa fil ma'i qilla gashi muna da ƙarancin ruwa muna ririta ruwanmu fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce idza fasa ahadukum inda har ɗayan ku yayi tusa falyatawadda to ya sauri ya alula wala ta'tul nisa fi ajazihin kar adwari da kar ku sake ku dinga zakewa mata ta dubar su fa inna allaha la yastahi al haqq Allah baya jin kunya gaskiya to anan gashi ya soke wata lamba a wurin kanta da hadisin shine mai lamba da yace qala akhbarana hannad ibn sari an abi muawiya ana asim al ahwal ana isa ibn hibban an muslim ibn salam an ali ibn talq qala قال عربي قال عربي للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل منا يكون بالأرض الفلاة فتكون معه الرويحة ويكون في الماء قلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كما ذا الله يتي إذا بسى أحدكم فليتوضع نيدنا تشمكو دوان دي توسا تو يساكي ألولا ولا تأتوا النساء في أعجازهن كما كدين زكي وماتا كركو سكي زكي وماتا تدوب رسول فإن الله لا يستحي من الحق Allah baya jin kunya a faɗi gaskiya wannan kun ga ya fito da abubuwan fili daga Anas dan Sari daga Abu Muawiya daga Asim al-Ahwal shine Sulaiman al-Basri wanda yake alƙalin mabayi daga cikin mutanen da ake girmamawa a cikin wannan daula ta musulunci shi kuma daga Ahwal daga Isa ibn Hibban ar-Raqashi sai ibn Hibban shi kuma ce daga Muhammad ibn Salami daga Muslim ibn Salami daga Ali ibn Talq ibnu amrin al-hanafi kenan wanda sahabi ne radiyallahu anhu yace qala arabiyun wani kuwa kauye yace ya rasulullah ya manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ar-rajulu qad yakunu bil ardi al-falat mutum yana iya kasancewa a cikin sahara fatakunu lahu ruwaiha sai ji wata yar iska ta fitan masa wa yakunu fil ma'i qilla ya zama ruwan da yake amfani da shi wanda ba wannan na kogin ba to kankani ne faƙala sai ya ce ƙala faƙalar rasu da sai wanda Allah ya ce idan fasa adukum falyatawadda idan ɗayan ku ya alula to ya idan ɗayan ku ya wato tusa to ya alula ƙala idan fasa adukum ko falyatawadda wala ta'tun nisa fi ajazihinna kar ku zake wa mata ta dubrorinsu ba inna Allah la yastahi min al-haq Allah baya jin kunya gaskiya tun da yace fil falati qala fil qamus al falatu al faqr wuri matalauci wal mufazatu da dan tsauri la ma afiya wala sahara ba ba ruwa babu sahara babu abin nan wato iska sahara ruwa sai ne fadi jam'u falatin shine ana ana mai jam'un falat yace wa falawat ko a ce falawat wa kulwun ko a ce kulwun wa fuliyun ko a ce fuli wannan shine duka binan dinsa jam'insa to amma wannan sai kuma lamba ta gwada kita fata kunu min ruwaiha yace bi dammi bi tasgirin ra'iha ruwaiha wato ra'iha tasgiri na dan iska haka أراد السائل أنه غرد السائل أنه ينبغي ألا يقبض الوضوء بهذا القدر ألا ينقص ينقض الوضوء بهذا القدر mutumin yana tambaya ne cewa yana ganin kawai bai kamata a ce Allah tana karewa da ɗan ƙanƙanin abin yin haka ba da ya fita wata ƙaramar iska halama fuskar kama bata gaba bushewa ba kawai a ce Allah ta kare shi yana ganin bai kamata ba shi ne Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallama ya ba shi wannan amsa قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير وأبو معاوية عن عاصم عن عيسى بن حبان عن مسلم بن سلام عن النبي عن علي بن ترك عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسأدكم فليتوضأ ولا تأتوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستعمل الحب وأنا ما دقى إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحمدلي دقى جرير بن عبد الحميد دقى أبو معاوية الدرين دقى عاصم الأحول دقى عيسى بن حبان دقى مسلم بن سلام daga Ali ibn Talq radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace idza fasahadukum idan dayan ku yayi tusa fa ya tawadda to ya alula yace wala ta tun lisa fi adbarin to haka shi na kafi da kita idan fasa ahadukum ai kharajar rihu idan haske idan iska ta fita allati la sauta lahu iska wadda ba ta da ƙara ba za a ji ba sai dai a juwarin kawai a lahu min asfalil insan ta kasar dan adam ta dubarsa qala hul fari alqari abu alqari shi faɗi wannan wa qala fil qamus mutarazibi yake cewa fasa faswan wa fusa'an mashhurun abu ne sananne ukhrija rihan min mafsahu ila sauti yace akhraja rihan min mafsahu ila sauti ya fitar da iska daga dubarsa shine mafsahu bila sautin wato misali ne buga ce ba tare da sauti ba nan da aka ce fa tawabba yace a cikin Abu Dawud idan fasaha dukum fi salati falyansarif wani ya tawadda wani ya da salati duk ɗayan ku yayi tusa a cikin sallah sai ya fita ya je sake Allah ya dawo sallah haka kuma da yace wala ta'tun nisaa fi azabihin da yace jam'u ajizin bi fatihi al-ayn wal mim bi fatihi al-ayn wal dhamm al mim ace jam jam ace jam'u ko sorry jum'uhu ujaz jam'u ujaz ujaz shi za a ce ajuz amin ajuz shi za a ce fathil ayn wa dhammul jim ajuzu wanda yake alal mashhuri shi aka fushe fi shahara a bakin malamai mu'akhkharu shay'i shine abu na can baya ga komai wal muradu ad-dubru abin da yake nufi anan dubra wa wajhul mushabaha bisa kwatanta shi da ainihin wasu abubuwa anan shine bainal jumlatayn lahu aidan dhikrun nufasa'i alladhi yakhruju min ad-duhri saboda an ambaci wato mace mai jinin haila ko jinin haihuwa amin wanda yake fita daga dubura daga ɗaya daga cikin mafita wa yuzilu tahara wanda yake kawar da tsarki wa taqarrubu ila Allah azza wa jalla kuma ya kusantar da mutum zuwa ga Allah madaukakin sarki wata kawar Allah zikira zakara man zakara wa au galita man galata man rafa'a baharata razzan zajran wa shadidan wa tashdidan kama fil lumu'at yace wanda ya bi ya huta wanda kuma bai ba wa yazilu taharata wa taqarru illahi إلى ذكر ما هو أجلد منه في رفع الطهارة رجزا زجرا وتشديدا كما في الملمات ya fi kusa da ainihin wato ɗauke ɗaharar daga shi wajen tsanani ya gama wannan babu insha Allah ya gama da wannan magana da ya ta yin ta tsawo wajen karatu hudu kenan yana bibiyan hadisan yana tattauna su hadisan wani hadisan wani hadisan wani to ya gama yanzu kama ka ce ya gama istiksa'in hadisan da zai kawo mana a wannan kabiya kuma an tuna mun tattauna da ɗan tsayi akan wasu masail da suke da alaka da abu cewa idan haramun ne dai haramun amma an samu wasu malamai daga cikin malaman musulunci da ake tunanin kamar sun ba da fatawa da halasci su ne malaman ƙasar makka su ma daga baya ya tabbata cewa lalle kuskure ne aka ruwaito ba haka bane ba su bada fatawa da halasta haka ba da haka bai halasta ba bai halasta ba bai halasta ba don bai halasta a yi da mata aure ba wanda mutum ya aura kaga min babu aula kai ya halasta da wata wanda ba mata aure ba ko namiji ko mace ko dabba ko yaro ko babba kuma kamar da muka ambata a bayana daga cikin illarsa shine yana yada cututtuka marasa sauƙin mu'amala waɗanda suke da wuyan magani irin cutar sida mai kare garkuwar jiki da cututtuka iri daban-daban sannan kuma yana zama wani idman yana zama wato addiction abin nan mai zance ne da hausa jarabar san abin zai sa mutum ya zama ya lalace ya ɗaiɗaice ba zai amfani kan shi ba to wannan ya daga cikin tasirin abin da sa shari'a ta hana saboda waɗannan balawai da suke ta'allake da shi sai shari'a ta hana abu musulmi ya kokari kamar da annabi yake cewa wa ma nahaytukum anhu fantahu mutun ya bashi kai Allah ya tsare da Allah ya gafarta ba babu targhib babun at-targhib fil mubaba'a kwadaitarwa zuwa ga tarawa da mace mutum ya auri mace musulunci ya kwadaitar da shi da ya dinga kwanciya da ita saboda abin da yake cikin haka na masalih wanda zamu ga muji wasu daga ciki قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي أن يحيى أن يزيد بن سلام عن أبي سلام قال قال أبو ذر قال كأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إن على كل نفس كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه قلت يا رسول الله من أين أتصدق وليس لنا أموال من أين أتصدق وليس لنا أموال قال أوليس من أبواب الصدقة التكبير والحمد لله وسبحان الله وتستغفر الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعزل الشوكة عن طريق المسلمين والعظمة والحجرة وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك ولك في جماعك زوجتك أجر قلت كيف يكون للأجر في شهوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لك ولد فأدركك ورجوت خيره ثم مات أكنت تحتسبه قال نعم قال فأنت خلقته قال بل الله خلق قال فأنت هديته قال بل الله هداه قال فأنت كنت ترزقه قال بل الله رزقه قال كذلك فضعه في حال في حلاله وجنبه حرامه فإن الله فإن شاء الله أحياه وإن شاء أماته ولك أجر wannan dogon hadisi wanda al-Imamul Bayhaqi ya fitar da shi a cikin Kitabul Adab nashi haka al-Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnadin sa haka Sheikhul Albani ya inganta shi a cikin As-Sahiha a lamba hadisi na 575 al-Imam An-Nasa'i yace haddathana akhbarana Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd Abu Musa al-Anazi wanda muka ji a baya wato yar shekara ta 252 shi kuma yace daga Abu Amir Abu Amir al-Aqdi kenan Abdul Malik ibn Amr al-Basri daga cikin rijalul jama'a shi kuma yace daga Ali ibn al-Mubarak al-Hunai shine wannan Ali din shi kuma daga Yahya ibn Abi Kathir ya dan Abi Kathir shi kuma yace daga Zaid ibn Salamin ibnu abi salamin daga baban shi abu salamin qala abu dharrin abu dharrin yake cewa qala ka an ya anin nabi sallallahu alaihi wasallam yana yake cewa yana nufin annabi ya ce sai na abu dharrin radiyallahu anhu yace daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ala kulli nafsin kullu yawmin qala'at fihi shamsu sadaqa lalle kowace rai kowane rai yau idan gari ya waye turan nan tana da abin da za ce samu ladan sadaka ya ce ƙultu sai ni abu zar nake ce mashi ƙultu ya rasu lalla min aina a tasaddak to da me zan yi sadakar walaisa lana amwalun alanin muka sun talakawa ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dama kamar yadda ibnu rajab yake fara a cikin jami'ul jami'ul bayani wal hikam zami ulumi wal hikam yake cewa sadaka iri biyu ce akwai sadaka wanda ya ta'adda naf'uha ila ghairi sahibiha shine sadaka ciyarwa karantawa amr bil ma'ruf wa nahy al munkar kafful adha da sauransu ko kuma sadaka wanda naf'uha qasirun ala sahibiha sune wannan da za bata zikiri tasbihi istighfari almashi ila al masjid da makamantansu sai ya ce mashi ai ba da kuɗi kare ake sadaka ba awalaisa min abwabi sadaqati takbiru kai baka san daga cikin kofofin samun lada irin na sadaka ka dinga yau ta Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walhamdulillah da fadin alhamdulillah alhamdulillah ka dinga wannan zikiri wa subhanallah da fadin subhanallah subhanallah wa tastaghfirullah ka dinga astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah wa atubu astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilai irin wannan zikiri na istighfari su ma ka dinga yin su duk wannan sadaka ne kullum mutum sai samu ladan sadaka wa ta'muru bil ma'ruf umarni da kyakkyawa yin nasiha yin wa'azi karantawa irshadi wa nahyun wa tanha anil munkar ka hana mummuna ka zama kana iya hana mummuna abu walhamdulillah da faɗin alhamdulillah shi ma zaka samu ladan sadaka okay wa ta'zilu shauka an tarikin musulmi ka kawar da kaya ko na mai cutarwa daga hanyar da musulmai suke bi kar su taka da kafarsu ko da abin hawansu wal azma wal hajara da kashi a kau da kashi wal hajara ko wani dutse daga kan hanya wato dil a'ama kai makawo jagora ka nuna mushi hanya inda zai tsallaka ko ya kauce wa rabu ne cutar da shi wato dillul mustadilla ala hajatin lahu kad alimta makana ka nuna wa wanda yake neman hanyar da zai biya biya wata bukatar da kai kasan da za a samu ma'ana mai tambaya mai neman kwatance bari yadda yan birni suke suke kwatanta mutum kuri ba da Allah ina ake yin kaza mutum bako ne ka nuna mashi ina zan bi in je gari kaza ko kauye kaza ka nuna mishi da Allah ina neman da ake sai da abu kaza ne ya shigo kasuwa ko wani anguwa yana tambaya to ka nuna mishi inda zai je samu wannan hajar kad alimta makana alhalin dama ka san wajen kar ka ga mishi inda baka sani ba ƙara batar da shi ce to ina da ya tsammanin in kai nan ka ga wancan wurin da gari to kai kwana hagu wataƙila ka samu to kad alimta makana sai inda ka sani za ka nuna masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi jima'ika zawjataka ajrun to ga mahallu shahidi wannan shine a targhib din kwadaitarwa in zuwa ga kwanciya da mace annabi ya ce mishi kuma tarawar da kake yi da iyalinka shi ma akwai lada qultu sai abu dharin yace kaifa yakunu liyal ajru fi shahawati ya manzon Allah in biya bukatar sha'awatawa ta duniya kuma a ce da lada sanin sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi warai kuwa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ke cewa ara'aita law kana laka waladun fa adraka ya kake gani idan kana da da ya riski hankalinsa warajauta khaira kana sa ran ya amfane ka ya girma danki ya girma kina sa ran zai fara miki hidima ki ci moriyarsa ya kake gani summa mata sai kawai Allah ya ɗauke shi a kunta ta tasibuhu shi ba kana sa ranka samu lada ba ba aiki kai ba ɗauke ɗanka da kai da Allah ya yi ai ba aiki ba ne kai hasari ma da za a baka zaɓi za ki ce a ban miki kayanki amma da Allah ɗauke shi an zo wata aziya ne ake ce maka faltasbir wal tahtasib ka yi haƙuri kuma ka nemi ladan haƙuranka a wurin Allah a dinga cewa Allah ubangiji ya sa ya huta Allah ya bada ladan haƙuri ashe yin haƙuri shi ba akwai lada idan Allah ya jarabce ka ko ko ba wani aiki kai ba qala na'am yace kwarai ko zan sa ran samun lada qala sai Allah ya ce mishi fa anta khalaqtahu to kai ka halice shi zaka ce ka samu lada in ka rasa shi ai ba sai shi kai da kudi halice shi kai ba qala balillahu khalaqahu Allah ne halice shi qala annabi ya ƙara cewa fa anta haddai hadaitahu to kai ne ka shi a kan shiriya ta yadda za ka ci moriyar shi kake sarin ka ci moriyar shi dan banza ne ba za ka ci moriyarsa ba qala balillahu hadahu yace a a wannan ma aikin Allah ne qala annabi yace fa anta kunta tarzuquhu arzikin da yake samu numfashi da rayuwar shi da komai kai kake ba da arziki ba kai bane na hannu hum wa iyyaku na hannu kum wa iyyahu sai ya ce balillahu razaqahu Allah ne ke bashi arziki game da yake bani qala sai annabi ce kazalika to yadda kaji din nan kaga ba kai ka halice shi ba ba kai ka bashi arziki ba ba kai ka shetar da shi ba Allah da ya halice shi bawa ne na Allah amma kuma nan da Allah ya dauke shi sai Allah ya hukunta cewa kuma kai hakuri sai baka lada falala Allah ce to sai ya ce fa ba'ahu ka sanya shi na daga cikin da ya halasta a ambaci damiri ba a ambaci asalin ba ai fada'il maniyya ko fada'il zakara ka sanya azzakarinka ko maniyinka fi halalihi a inda ya halasta a wurin matarka wajannibhu haramun ka nesantar da al'aurarka daga haram daga zina fa inna allaha fa insha allahu ahyahu wannan maniyin da ka zuba idan Allah ya so sai ya raya shi ya zama ɗa wa in sha'a amatahu in Allah ya so kuma maniyin ba zai zama ɗa ba maniyin ya lalace walaka ajrun kuma kana da lada in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan daga cikin falala da Allah ya mutane wannan hadisin yawan lafuza mabambanta akwai lafazin shi sananne wanda ba cikin sahih bukhari da muslim fi budhi ahadikum sadaqa shine dai wannan hadisin asali su al-sufa ne da suka zo suna yau manzala sallallahu alaihi wasallama korafin cewa su ba su samun kuɗin da su sadaka sai annabi ce musu to ku dinga kaza ku dinga kaza sai ya gaya musu kuma har da wannan al-imam an-nawawi da yazo sharhin wannan hadisi a cikin sharhin muslim sai yake cewa wa fi hadha al-hadith dalilun ala anna al-mubahati tasiru ta'atin bin niyyati dama ibnu rajab yake cewa wannan saduwa da mace a samu lada sai in mutum ya yi da niyyar haka ɗin da niyyar alkhairi amma in bai yi niyyar alkhairi ba duk abin da yake mubahi idan baka sa niyyar ibada a cikinsa ba to babu ba za ka samu ladan ba ya ce akwai munaza'a tsakankanin malamai to nawawi sai ke cewa abubuwa na halasci za su iya zama ɗa'a idan da niyya ta gari ma'ana cin abinci da mutum ce bari in ci abinci a cikin zuciyarsa yana so ya ci wannan abinci ne ya samu ƙarfin da zai bautar Allah yana so ne abincin ya wadatar da shi daga haram idan mutum ya ce bari in sanya sitiran nan in yi kwalliya don in je masallaci kamar da aka ce kun biya ta kuma inda kulli masjidin bari in hau wannan abin hawan in je in yi ibada wato abin da yake mubahi mutum sai ya yi shi da nufin ya taimake shi akan wata ibada khalisa to zai samu lada fal jima'u yakunu ibadatan ki kaga tarawa da matarka zai iya zama ibada izanuwiya bihi qada'u ko izanawa bihi qada'a haqqi zauja idan mijin yayi tunanin cewa wannan matar da na auro tana da haƙƙi na tarayya ta ta aure da ita ba ni kadai yake da wannan haƙƙin ba ko da bai jin sha'awa ko bai jin ragaba ko bai jin nishadin wannan mu'amalar amma sai ya ga tana buƙatar wannan mu'amalar sai mata wannan mu'amalar da niyyar bari ya biya mata nata bukata kamar yadda yake bata abinci haka take bukata zuwa ga wannan wa mu'asharataha bil ma'ruf kuma ya nufin ya cika aikin da Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf kurayi da su bisa abin da yake sananne a shari'a to abu sananne kuma a shari'a babu abin da shari'a wato ta keɓance shi da aure ma kamar wannan domin duka sauran abin da ke cikin aure wani wanda ba mijinta ba na iya bata kuma babu matsala babanta ko wanta ko kakanta ko makwabta ma ko ma al'ummar musulmi suna iya su bata wurin kwana suna iya su bata abinci suna iya su bata sutura suna iya su biya mata kuɗin makaranta ko kuɗin magani in ta kama an babu miji amma miji shi kaɗai ne kawai shari'a ta halar sai biya mata wannan bukatu kun ga shine bukata mafi keɓancewa a cikin duka sauran bukatu to idan ya nufaci cewa kenan wajen mu'ashara bil ma'ruf babu abin da yake muhimmancin wannan allazi amara Allah ta'ala bi wanda Allah ya umarta kamar yadda muka ji aya wa ashiruna bil ma'ruf aw talaba waladin salihin ko ya nufaci neman samun karuwar da nagari bari ya tara da ita ta haifa mishi da nagari wanda ne mai tarbiyya ya zama nagari aw ifa'an nafsi ko mutum ya nufaci bari ya wannan mu'amala bari ya aure don ya samu mata wadda ta killace shi daga fadawa haram au iyafa az-zauja ko kuma ita ma ya killace ta wa man'ahuma jami'an ya hana da shi da ita su biyun a ilan nazari ilal harami su suna kallon abin da bai halasta gare su ba aw fikira bihi ko su dinga tunanin wani abu na haram awul hamma biyi ko su dinga jin ma bari su yi niyya su je su aikata wannan haramcin aw gaira zalika ko makamancin wannan bil maqasid salihah daga cikin manufofi na gari to duk wannan wanda ya nufa haka zai samu lada domin idan mace ba ta samun kuma waɗannan buƙatun to akwai yiwuwar ta samu matsaloli wanda zamu zo mu ji zai faɗa mana wasu abubuwa makamantan haka a gaba ko kuma ko a likitance akwai fa'idoji da likitoci suka dinga bayyanawa game da wato ababen da ke da alaƙa da alaƙar jinsi ɗin na fa'ida rage hawan jini tsawaita shekaru sanya natsuwa hana abin nan shigar kansa jikin al'aura da makamantansu duk malamai sun faɗi wannan da malaman kimiyya da haka nawawi ya ci gaba da bayani a wani wuri sai yake cewa ilam ka sani ya kai mai karatu annan shahwatar jima'a sha'awar jima'i a habbahal anbiya was salihun annabawa da mutanen kirki daga cikin sha'awa-sha'awan duniya annabawa sun fi son sha'awa ta tarayya da iyalai da su da salihan bayi saboda mene lima fiha min al masalih diniyati wad dunyawiyya saboda abin da ke cikin wannan tarayya ta ainihin wato maslahar addini da rayuwa min ghaddil basar kaman keɓance wato tsare ido daga gane-gane wa kasar shahwa da karya sha'awa an zina daga takai ga zina wa husulin nasal da kuma samuwar wato abin nan ci gaba da haifan 'ya'ya da jikoki da zuriya wanda Allah zai yatimu bihi umaratud duniya wanda da shine za a raya duniya wa takfir al'umma da kuma yawaita al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ila yawmil qiyamah har zuwa tashin alqiyama wannan sa daga cikin fawaid da suke faruwa daga aure wanda in ba dan aure ba babu da mutane su yawa kuma yadda muke gani inda an aka haifi wani ta hanyar da ba aure ba to ya zama matsala ma kanshi ya zama matsala wa al'umma tare da cewa shi ba laifin shi bane shi sakamakon laifin wasu ne amma jibi da al'umma suke kyamar abu sannan a duk inda mutane ba su saki jiki suke yin aure ba to ko zina za ta saki jiki ta kuma cikinsu ba wanda ko dai wannan ne ko wancan shi za da wannan ne sai malamai suka ce to wannan yana nuna falalar tunda hanyar samun lada ce to kenan wanda yake da mace hudu yana da hanyar samun lada kenan guda hudu ne da su wanda yake da uku yana da uku wanda yake da biyu yana da biyu wanda yake da ɗaya yana da ɗaya zaka da gwargwadon yawan matan mutum da gwargwadon yawan falalar shi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zamu zo mu ji mun ma ya karanta a baya daga cikin abinda Allah ya sa mishi so a cikin ransa akwai matan shi na aure kuma yakan yi tarayya da su ya biya musu bukatun saboda hanya ce ta samun lada hanya ce ta katange su hanya ce ta tsare su to a ya kamata mu fahimci wannan kuma mu daina biye tunanin turawa waɗanda su ba fa sa kyamar zina da su da ‘yan baran da su ba sa kyamar zina, amma kuma suna kyama aure. Wanda Allah ya ce a yi, shari'a ta zo da shi ta sanya mashi ƙa'idoji, wanda kuma akwai lada shi su suke ƙi, shi suke ƙi, amma ba sa ƙin zina. Idan mutum ya aure ɗaya, to shi kenan aure ya isa. In ya ce zai ƙara agun turawa da ‘yan baran don su yayi laifi, amma idan zina yake yi, su ba ruwansu da shi. Ai, za su ce ai adults ne, ai ya san ciwon kai shi sai a ce to dai dinga amfani da hanyoyin kariya kawai shikenan ko ta dinga amfani da hanyoyin kariya to wannan bala'i ne daga cikin bala'o'in ƙarshen zamani dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin abubuwan da su fara ƙarshen zamani akwai yawai wa taksiru zina wa yafshu zina zina za ta yaɗu malamai suka ce ma'anar yaɗuwar zina shine har mutanen da wato ba sa yin ta ba za su kyamace ta ba ko kuma har kowa ma sai ya yi wanda za su tsira kaɗan ne ko kuma suka ce har zina za ta yi sauƙin da aure ma sai ya fi ta wahala da ku wannan ma'anonin kuma dukansu masu yiwa ne kuma dukansu suna faruwa a wannan zamanin da muke ciki so don haka wannan hadisin asharin mahal shaɗinsa shi ne yana nuna falalar tarayyar aure da mace cewa idan mutum ya auri mace to ya dinga tarawa da ita wannan aikin ya dinga yin shi kuma da kyakkyawan niyya da kyakkyawar wato manufa zai samu lada to da wannan ne kuma sai malamai suka ce to babu laifi duk wani shiri da zai yi ko tanadi dan ya gamsar da ita matukar ba wai zai je shaye-shaye ne na kwaya ko wani abu wanda yake mai cutarwa ba amma dai irin abin da shari'a ta zo da shi na cewa ayi zamu zo makaranta a gaba wa qaddimu li anfusikum yi mata mulaqafa ya saki jikin shi da ita ya ba ta dama ita ma ta ji daɗin da ɗan adam ke ji a wannan irin mu'amala domin ta gintse idanta ta kuma gamsu da abin da take a cikin aure in ba haka ba irin abubuwan da suke faruwa a cikin al'umma muna jin su da yawa na lalata da fasadi da mata waɗanda suke tsallake gidan aurensu su je waje su yi abubuwa na ɓarna maɗigo ko surutun banza kuma wata hatta je tana da kwarto Allah ya kare za ki ga genesis ɗin sababin abin da ke kaiwa zuwa ga haka shine wulaƙanta su da iyalansu maza su kai ko banzatar da su wato ba asali matan ba wai mutanen banza ne wanda suka nufi banza ba duk da aiki da suka yi aikin banza ne amma za su justifying makansu cewa mijinsu baya zama ko baya kula da su ko ba yi da ƙarfin gamsar da su ko ya fi damuwa da harkokin rayuwa da neman kuɗi da sauransu a sanadiyar ga suka neman makansu mafita ta hanyar haramci wasu suna zuwa su faɗa su nemi ya za a yi su tuba a taimaka musu suna nadama alama da cewa mutanen kirki ne suka fada cikin aikin banza saboda samun kansu a cikin wannan yanayi da ya tilasa musu to da haka miji yana da nashi kamasho din idan ya bar matarsa bai kula da ita ba har ta kai ga fadawa ga wannan sharrin yana da nashi kamasho ita kuma ta sani ta yi mummunan laifi wanda a wurin Allah abinda Allah ya ce a mata a nan duniya shine kawai a ajefe ta inda da mijinta Allah ubangiji ya tsare mu to wannan kuma yana nuni zuwa ga duk da ke kanmu abin nan za mu zo mu ji hadisan za su nusi mana magana akan wato kamar dai ambata cewa annabawa Allah ya ba su son aure da su da salihai da haka za ki ga a tarihin annabawa suna da ƙarfin gamsar da iyalansu suna kuma da haka salihan bayi kuma haka za mu ga cewa rashin namiji a same shi mara ƙarfin gamsar da iyali to na ƙasa ce kenan gari shi na ƙasa ce ko mun sarauta shi ko iliminsa ko kwarjininsa ko dukiyarsa to ya zama wannan abin agun iyalan shi bai musu amfani ba kuma sanadiyar da za su raina shi kenan ko kuma su ci amanar wannan alaka ta aure wanda Allah yake cewa wa akhadna minkum mithaqan ghaliza za su cin amanar wannan mithaqun ghalid din sakamakon wato lalacinsa da rashin ɗaukarsa al'amarin da Allah ya ɗora mashi da muhimmanci kamar da muka ambata ta ɗazu shine wannan fa shine kadai abin da bai halasta wani namiji ya mata in ba mijinta ba Allah bai gije tsare mu za mu saurara nan sai Allah ya kai mu darasi na gaba wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh